أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babu bato babun tsotsan nonon babba me hukuncin tsotsan nonon wanda yake babba yana haramtawa ko ko ba haramtawa Mm, ya ce mhm, ya- yana cewa na ji zainaba yar abi salama wato a bare na manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa na ji aisha mata manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa جاءت سهالة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sahalatu isra'il ta zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallama قالت يا رسول الله ta ce ya rasulallahi إلى أنا في وجه أبي أعجبك البشر Mm.
بدخول سام عليها Ya, ina ganin cewa fuskar abi abi abi wato abu uzaifa yana damuwa ina ganin cewa fuskar abu huzaifa tana nuna damuwa saboda shigar da salim yake a gawajena قال رسول shi wato salimu din da kamar bawansa ne ya zamo ya yanta shi to sai ya zamo yakan shigo wajen mm, a, ita matarsa to sai ya zamo shi kuma fuskarsa takan sauya in ya ga wannan din ya shigo sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أبي to abin da yake akwai ki ba shi nono ya sha in ya sha nono ya zamo kamar ɗanki shi yasa zai iya shigowa gare ki قلت sai na ce da shi in je ita matar ita sahalatu ai babba ne mutumin da yake har da gemu أنا أبي sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki shayar da shi ينهار وادي وجه أبي البشر in kika yi haka yashab ma fi wace abi Huz- Abu zaifa abin da ke fuska abi huzaifa ya tafi da gare shi قالت tace والله ما عرفته في وجه أبي البشر وادي wallahi ban taba sanin damuwar ba kuwa a fuskar abu huzaifa bayan nan tunda na shayar da shi ya zamo kamar ɗana ne na shan nono Ehem, to shi kenan abu huzaifa ya daina nuna damuwa
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمينا هو من عبد الرحمن wa huwa min al-qasim an abihi an aisha ta qalat tace جاء سعد sahalatu yan suhailin ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قالت tace
إني أرى في وجه أبي هريرة ni ina ganin damuwa a fuskar abi huzaifa daga shigar salim gare ni قال sai manzo Allah ya ce to ki shayar da shi man قالت ta ce وكيف بلغنا ya zan sha da shi nono alhali yana babban mutum فقال ya ce عرفت على محمد الذي da na faɗa miki ni ban san cewa babban mutum ɗin ba ne
ثم جاء سفيان sannan ta zo daga baya قالت ta ce والذي بعثك na rantsa da ubangiji da ya aiko ka annabi da gaskiya لا أعرف في وجه أبي هريرة شيئا tun da na shayar da salimu ban ga wani abu ba da ba na so a fuskar abu abu huzaifa sai da aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci matar abu huzaifa ta shayar da salimu bararren abi huzaifa hatta ta zahaba gairatu abi huzaifa har kishi abi huzaifa ya- ya kau ta shayar da shi alhali yana babba yana babban mutum dabi'atu ya ce wannan sai ta zamo abu ne da aka yi ruhusa ga shi abu salim ba magana ba ce ta gaba ɗaya Ehem, magana ce kawai ta shi abu salim am shi salimu shi ne kawai a yana babba amma shan nonansa ya zamo ya haramta نعم
Mm. Ya, aisha ta ce sahalatu ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullahi inna salimin haƙiƙa salimu ya dula alaina yana shigowa gare mu wakar akala ma ya aƙilu rijal gashi ya zamo babban mutum ya fahimci duk abin da maza ke fahimta wa alima ma ya alamun rijal ya san abin da maza suke sani maza la ce ki shayar da shi ka haramta da sababin wannan a gare shi a na zauna shekara guda ba na faɗar wannan hadisin na zauna shekara guda ba na faɗar wannan hadisin sai na gamu da kasuwa wani muhammadin daga baya ya ce ka faɗa man kaka ji tsoro ka faɗa man cewa salimu bararren abahu zaifa yana tare da abihu zaifa da iyalinsa a gidansu sai matar ci abu huzaifa ita ce sahalatu yar suhail ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce hakika salimu ya kai matsayin maza ya isa matsayin a ce shi ma yanzu babba ne ya fahimci abin da maza suka fahimta gashi kuma yana shigowa gare mu ni ina zatar abu huzaifa shigowar salimu gare mu zai dame shi sai adam sallallahu alaihi wasallam ya ce ki shayar da shi kya haramta gare shi sai ta shayar da shi abin da yake cikin zuciyar abu huzaifa sai ya kau sai ta daina damuwa da shigar salimu gidansa sai na koma wajensa na ce da kowa da manzo Allah na ce da shi hakika na sha da salimu din abin da ke zuciyar abu huzaifa ya kawai za abu huzaifa ya daina damuwa ya ce baki ɗayan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ƙi yadda a ce wani daga cikin mutane ya ringa shigowa gare su don cewa ya sha su yana babba sun fahimci cewa wacce magana dai ruhusa ce ba magana ce wadda ta ɗau umumi ba cewa magana ce iyaka shi salimu yana nufin shan nonon babba suka ce da aisha wallahi ba ma gana abin da manzala ya umarci salatu ya suhaibu da shi sai ko rusa ce a game da shan nono na salimu shi kadai daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba wanda zai shigo gare mu da sababin shan nonon nan ba wanda zai gama da sababin irin wannan shan nonon amma ita Aisha tana ganin a'a ai a iya aiki ba wai rusa bace ta salimu kadai shi yasa wannan yana cikin abin da ita sai da aisha allah ƙara yadda gare ta fahimtar ta ta bambanta da fahimtar sauran sahabbai akwai imamu wato wato wanda ya littafi a kan wato zarkashi zarkashi badruddin zarkashi ya yi littafi musamman akan wasu gurare da ita aisha fahimtar ta ta bambanta da sauran sahabbai al'ijaba لما استدركته عائشة على الصحابة الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة وانا تناسكي وانا مسألون تو أن أمه زينب بنت أبي سلمة أهبلته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم cewa mahaifiyarta ita ce Zainaba mata am ummatu ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam kana ta kuru ta kasance tana cewa sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun kiyarda a ce wani ya shigo gare su da cewa ya sha nonon su yana babba sun ce da Aisha wallahi mu ya ka fahimta wannan ruhusa ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta wanda ta keɓanta da shi Salimu ba wanda zai shigo gare mu da sababin wannan ba wanda zai gamu da sababin wannan Na'am.
babin gi- wato wannan ah, shine sai zama duk malamai ma sun dace da sauran sahabba maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala mai yake faɗa cewa cuɗanyarsa da al'umma da yawa da jama'a daban-daban ya sa wani wakacin a gidansa mutane sukan shiga daban-daban wanda suke hadda maza Ah, to wannan yasa ya samu wani izini na musamman na e aiki da wannan fahimta ta Aisha cewa duk wanda yake babba ba zai ringa shiga gidansa to sai ya sha nonon wata daga cikin iyalin gidan wanda ya zamo kamar ɗa ne kenan ah, zai da- zai sami damar shiga aka tambaye shi to wannan magana da ka faɗa shi a fatuwa ce wadda mu ma ma iya aiki da ita sai ce a'a ko ɗaya ruhusa ce kaɗai na samu wani izini na musamman aka yi min amma ba, ba, ba fatuwa ba ce da za a ce za a yi aiki da ita ah, a ko'ina Eh, ah, a ko'ina fada ruhusa ce da yake na sa- na samu to a wannan babin gila kenan mai ake kira gila shine mace wadda take a, tana da ciki amma ta ri- a, wato a ringa saduwa da ita a, wato a ringa saduwa da ita a ce mijinta yana saduwa da ita gashi ko tana da ciki manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi nufin in hani daga a ce a sadu da mace alhali tana da ciki sai da na tuna cewa Paris da Rum mutanen Paris da Rum suna yin haka. Isaku ya faɗa a tasar wayar suna aikata shi amma haka ɗin ba cutar 'ya'yansu. Ashe kenan wannan in ji wasu malaman suka ce ya nuna idan aka ga cewa saduwa da ita macen tana da ciki zai taɓa ɗan da ke cikinta to ba daidai ba ne Eh, amma idan ba zai taɓa lafiyar ɗan da ke cikin nata ba to wannan ba laifi Na'am.
babul hajjari babul azali babul azalu me ake nufi da azalu shine a sadu da mace amma kada a yadda mani ya shiga cikinta حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود da ya hawa hadisin ha a ƙarshe ya kai shiga abi sa'id al-hudri yace an faɗi magana azulu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akan samu maza da za su ce za su sadu da iyalinsu ko za su sadu da mace amma idan mani ya zo ba sa yadda a ce maniyin ya shiga cikin matar ya wato yace menene wannan abin da kuke muka ce mutumin da yake yana da mace yana saduwa da ita amma baya son a ce ta yi ciki ko ya zama yana da baiwa yana saduwa da ita amma baya son a ce ta yi ciki ta sami ciki daga gare shi sai maza Allah ya ce Allah ta fa'alu idan ba ku aikata ba ba abin da zai kware ku wato in ma ba ku aikata ba in Allah bai nufi za ta yi cikin ba ai ba za ta yi cikin ba kuma dan kun aikata din in Allah ya nufi sai ta yi cikin ba sai ta yi ba da wata kariya da za ku ɗauka ba za ta hana ta ɗau cikin ba in Allah ya kaddara sai ta ɗau cikin abu ne wanda yake kaddara ta Allah in Allah ya kaddara sai ta ɗau cikin sai ta ɗauka wato daga nan malamai da yawa suke cewa kenan tunda annabi bai hana su ba amma dai ya faɗa musu makomar abin kenan ba laifi mutum kamar wajen malikawa suka ce wanda yake auren mace wadda take ya idan da yaddarta ba laifi ya ɗau matakin da zai sadu da ita ya zamo mani bai ta- bai shiga cikinta ba yan wato ya zama kenan an hana su ɗaukan ciki a ba laifi idan da yaddata in kuma baiwa ce to sai inda yaddar mai gidanta in yana auren baiwa to wannan tunda mai gidan baiwar yana da haƙƙi tunda ɗan da duk za a haifa bawansa ne shi yasa in ba yaddarsa bai da dama ya ɗau wannan matakin in ya ce yaddata ake bukata in ta yadda shi kenan in baiwa ce ko yaddar mai gidanta ake bukata in mai gidanta ya yadda shi kenan نعم وقال محمد بن اسماعيل عن معمر قال حدثنا شعبة عن ابي الخير قال سمعت عبد الله بن abdullahi bin murata zuraqiya an abi sa'id zuraqi wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga yin azumi yace hakika matata tana shayar da nono ba na son a ce gashi tana shayar da nono kuma ta sake samun ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika duk wani abu da Allah ya kaddara a mahaifarta sai ya afku in Allah ya kaddara sai ta samu cikin sai ta samu babin haƙƙin shan nono da alfarmarsa in ya ce na ce ya rasulallah me zai tafi min laifin a ce na sha nono amma kamar ban ba da haƙi ba ko an shayar min da ɗa amma ban ba da wani abu ba wanda ya dace matar da ta shayar min da ɗa ko wani nawa me zan yi don a ce ban yi laifi ba a haƙinta na kula da haƙinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba ta bawa wanda yake ta ko'ina ya amsa sunan bawa ko baiwa mace wadda ta ko'ina ta amsa sunan baiwa wannan ne zai tafi ma da a ce ba ka biya haƙƙinta yadda ya dace ba babin shaida a game da shan nono na hadisi ubaidin a hafazu sai dai na fi kiyayewa ga hadisin ubaidu ya ce na auri wata mace sai wata mace baka ta zo ta ce da kai da matan nan da ka aura duk kun sha nono na ni dinnan na sha da ku ashe kenan ta zama yan uwarsa ta rara'a bai halatta ya aure ta ba kenan sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa abartu na bashi labarin na ce na auri wance yarwa ne sai wata mace baka ta zo min ta ce wai ita hakika din ita dinnan ta shayar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai bai bani amsa ba na je masa ta gabansa ne na ce ya rasulallah ƙarya take ya da can ba ta yi magana ta shayar da mu ba sai kawai da ta gana auri mace kawai ta zo ta ce wai ta shayar da mu so take kawai ta raba mun aure wakar za a man tsazala ce to ya za ka yi tun da dai ta faɗa ta faɗa an haka da ana kuma ta shayar da ku ka kyale wannan daga gare ka in shawara ta za ka bi kawai ka je ka sallami wannan matar ka huta kenan ka a zo ana ta maganganu cewa ya auri yan uwarsa malamai suka ce wannan shawara ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba wai hukunci ba shawara ce ya bashi tsoron kace na ce ka a ringa gunaguni ai ya auri yan uwarsa amma shan nono bai tabbata da shaidar mace ɗaya don mace ɗaya ta ba da shaida cewa ai wani da wance sun sha nonanta ko sun sha nonon wata duk wannan ba zai hukunta a ce ita wannan ta haramta ga shi wannan din ba sai akalla an sami shaidar mata biyu su ma matan biyu ne aka ce sai in ya yi kushuwi tun kafin a ɗaura aure amma suka bari sai bayan ɗaura aure to ba lallai a yi aiki da shaidar tasu ba to نعم
amma wajen imam ahmad ya ce ai ko mace ɗaya ce ta shaida a kan shan nono sai ya yi aiki shi ya yi aiki da zahirin hadisi amma duk sauran malaman nan hanafiyawa malikawa shafi'awa duk sun ce wannan zara shawara ce kawai ya bashi ba wai ya nizumta masa ba wai hukunci ba ne na'am eh eh sai dai in haka din ya yaɗu da yawa ta faɗa ta faɗa ta faɗa an ji daga gare ta ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba an ji a guri da yawa amma don faɗa waje ɗaya ko waje biyu wannan ba zai hana ba sai na'am eh kuma ni ma na gaya musu a cikin dangi eh ya abin yake kauce wannan abin kamar shekara biyar na eh sai ce an kashe wani bada wani na sha biyu eh ai wannan sai zamo kai ji kai daga bakinta ko Eh, ba bayan kai akwai wani wanda ya ji to ni ita ce kuma na gaya musu to shi kenan sai ya zamo kenan ba ba zai wajabta musu ba tunda ka kaito ne kawai daga gare ta yawwa ba zai in sai idan abin ya yaɗu ta faɗa wa wasu da dama an ji daga bakinta cewa ga abin da ya afku to wannan ko shi ne zai hukunta amma dan zarar mutum a an ji daga bakin mutum ɗaya ya hakaito ai ba zai wadatar ba musamman shaida ce kamar ta sama'a ka ji ne ta faɗa ba kai ka gani ba na eh
mutane ba su a tambaye da ba a tabbatar da abubuwan to a iya tambayar tata a iya tambayar tata wannan dan a ƙara tabbatarwa ya zama shaida ta ƙara tabbata amma shi ma wannan ɗin da za a tambaye ta magana ta yi amfani in ba a riga an yi auren ba amma in an riga an yi auren to abinda duk za ta faɗa ba za a ce za a dogara da shi ba amma in ba a riga an yi auren ba ba ma fara neman auren ba ko abin da ya kama da haka yawwa a irin nan ita shari'a tana duban wani abu wani in bai da ra'ayin ai abu to da hanyar da zai bi na ya soke zai iya bi eh in mutum bai da ra'ayin abu to fa ba hanyar da baya bi ta ya ga ya soke wanda irin wannan a rayuwa an gan shi da dama eh ba abinda mutum zai iya da'awar cewa kaza da kaza ba dan komai ba shi a hangensa wannan abin an yi ɓanna ce shi yasa kawai abin da yake wajibi a sanya za a yi a kauce masa wanda kuma ba lalle ya zamo haka ba duk irin da kake hangen abu banna abin da yake akwai kai shawara a kauce masa amma ba ka ce ya haramta ba yawa ba za ka ce ya haramta Allah ne kaɗai mai haramtawa Allah ne kaɗai mai halattawa in ya zama Allah ya halatta abu kana hangen abin nan ko an yi ba zai daɗi ba sai dai ka ba da shawara amma ba ka ce ya haramta ba to amma wani baya iya tsayawa ga iyaka ba da shawarar duk matakin da zai ɗauka sai ya ɗauka na ya ga ya soke abu to ya nan gurin kamar hadisin da ibn majah ya faɗi mm.
za a za a bincika ga shayarwar ta kai uku ko biyar wannan kuma ai ya danganta ga masabar da aka ɗauka ko yawwa idan masabar malikawa ne ana masabar malikawa ai ba maganar ya- kawai za ta tabbatar da shayarwar ne ba adadin shayarwar ba yawwa ba adadin shayarwar ba su a wajen malikawa ko yawwa a wajen shafi'awa ne sai ta kai biyar amma wajen malikawa ɗaya ma tak ta haramta wajen hanafiyawa wa- wata ruwa daga gare sai ta kai uku ko tun da akwai hadisin la ta- la tuharrimul imlajatu wala al imlajatani to babu a ce mutum ya auri matar da mahaifinsa ya aura ko kakansa ya aura da barabna azur ya ce na gamu da wani hali na ɗan uwan mahaifiyata yana ɗauke da tuta irin wanda ake riƙewa in za a yaƙi na ce a ina za ka haka da tuta kamar wanda za shi yaƙi ya ce ai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa wani mutum da yake ya auri matar ubansa daga baya bayan uban uban ya mutu sai shi ya auri matar da uban ya aura ya ce manzo Allah ya aike ni dan in sare wuyansa ko in kashe shi ya ce na game da amina yana ɗauke da tuta na ce a ina za ka da wannan tutar wannan tutar a ta yaƙi ce kai yaƙi za ka kai kaɗai haka sai ce manzala ne sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa wani mutum da ya auri matar mahaifinsa ya umarce ni in sare wuyansa in karbe dukiyarsa babin fassara fadin ubangiji azza wa jalla a Allah ya haramta muku duk wata mace da take da miji ba daidai ba ne mace tana da miji wani ya ce zai aure ta sai fa idan kun mallake su ne ta fuskar bayi to saboda wannan zara sun fada a cikin bautar ya rushe wancan auren mace mai miji da zarar an kama ta ta zamo baiwa to wancan auren ya rushe auren da take da shi ya rushe annabin Allah sallallahu alaihi wasallama Jaisham ya aiki ya aiki wata rinda zuwa Audas ya aiki wata rindina zuwa Audas suka game da abokan gaba suka yaƙi abokan gabar suka yi rinjaye akan abokan gabar suka kama matansu lahunna azwajo matan da yake suna da maza a cikin kafirai Faka an to ma- musulmi sun kasance ta harraju suna ganin cewa akwai laifi su sadu da matan nan tunda dai suna da maza. Sai Ubangiji Azza wa Jalla ya saukar da cewa Allah ya haramta muku duk mace da take tana da miji sai fa wadda daman ku ta mallaka. Ai irin wannan ya halatta gare ku matuƙar da sun gama istibra'i ko inda su ta ƙare. Na'am.
shi wanda ya wancan auren na auren mata mai Eh.
hukuncinsa a kashe ɗin ko kuma aka raba ma shi kenan shi hadisin ya zo da cewa ma a kashe amma malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan ba kisa ne kansa ba sai dai a yi a tsaye da haddi a kansa auren za a raba amma kuma abin da ya zina shi yasa haddin zina ya hau kansa idan musani ne za a jefe shi yawa idan ba musani ba ne ba za a jefe shi ba da yawa daga malamai sun ɗauka wannan an yi ne don a tsawatar don kada daga baya wani ya sake yayin amma ba magana ba ce da take nan hako yaushe yawa babin auren shigari menene shigari shine musayar mata wato kamar 'ya'ya ko 'yan uwa kana da 'yan uwa wani ma yana da 'yan uwa ya ce to ka aura min 'yan uwarka bisan aura ma 'yan uwata in ya so ba sai an ba da sadaki ba to irin wanda shi ake kira sarihu shigari ko kuma ka aura min yar uwarka bisa dubu zan aura ba ta awa bisa dubu amma ka rike dubunka rike dubuna to irin wannan shi ake kira waje ku shigari shi yasa shi shigarin iri biyu ne ko ma iri uku akwai wanda yake ake kira murakkabun bi shigari shine aura min yar uwarka zan baka dubu sadaki in ya so in haka yadda to ni ma zan aura ma yar uwata ba ma sai ka ba da sadaki ba to irin wannan shi ake kira murakkabun bi shigari wanda ta wannan bangaren an faɗi sadaki ta wannan ba faɗa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga shigari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mhm a wato la jalaba ba daidai ba mai karɓar zakka ya ce zai je ya zauna waje ya ringa aikawa masu dabbobi cewa ku aiko ko ku koro dabbobin ku ku zo in lissafa don in karɓi zakka shi ne yake haƙƙinsa ya je inda suke don ya lissafa dabbobin ya ga me ya wajaba a kansu amma ba ya ce a jawo a kawo masa ba shi ne ma'anar eh, jalaba shi ne abinda ake kira jalaba Ah, ja- ah, wato jala- ba kuma wajen tsere a kan doki a ce za a hada da wanda ba kowa a kai ga wannan da mutum a kai to ga kuma rizab a ce ga rizab saboda in wannan din da kake kai ya gaji ko wani abu ya same shi sai kai maza ka koma kan wannan dan dai ka a tsere ba ba a yadda ba ba a yadda a wajen tsere na doki ba wanda shari'a ta ba da dama a yi tsere na doki amma bisa tsari akwai wasu tsare-tsare da shari'a ta sa a ciki ba wai irin wanda ake a yanzu za a ce ai shine daidai ba ko halal ba A'a, akwai tsara akwai dokoki da tsare-tsare da ita shari'a ta sa akai ɗaya daga cikin tsare-tsaren shine duk wanda zai hau doki to ya zama iyaka wannan dokin ɗaya zai hau amma kai ya zama yana tafiya ga dokin da yake kai ga wani kuma rizab cewa in wannan din gudunsa ya kasa yi maza ya koma wannan dan ka a tsere masa a'a ba wannan ba a yarda da shi ba shine janaba a tafi da wani jikin wannan wannan doki jikin wannan wannan da mutum akai wannan ba kowa akai saboda yiwuwar a koma kansa haka nan ba shigari a musulunci wanda ya banna banna da za a ringa faɗa to baya cikin wanda ya banna bannan da za a ringa faɗa to wannan ba ba ta cikin baya cikin mu in ana sunan malik ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ba daidai ba ne mai karɓar zakka ya zauna ya ce a kawo masa dabbobi ya lissafa ya je inda dabbobin suke haka nan ba daidai ba ne wajen tsere a gwama dawakai biyu ga mutum ɗaya haka nan ba daidai ba ne auren shigari a musulunci wannan kuskure ne fashin mummuna abin da yake katata hadisin bishiri da ya gabata it- wannan hadisin na muhammad bin kasirin da kuskure babu a baya an faɗi shigarin amma ba a yi bayani me ake nufi ma da shigarin ba to babin fassara me ake kira shigarin manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga shigari abin da ake kira shigari shine mutum ya aurawa ya aurawa wani mutum yarsa bisa cewa shi ma wannan din ya aura masa yarsa ya zama ba sadaki tsakaninsu shi wannan wa shigaru din mudaraji ne Ah, maganar nafi'u ce wal mudarajatu fil hadisi ma atat min ba'di alwa alfazur ruwati tasalat wannan nafi'u ne ya faɗi wa shigaru wannan fassara Abu Hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga shigari Ubaidullah ya ce abin da ake kira shigari mutum yakan aurar da yarsa bisa cewa ɗayan zai aura masa ‘yar uwarsa Ah, ba tare da sadaki ba ya zama sarihu shigari kenan shi ne aure na shigari in dai sarihi ne dukkan malamai sun gamu akan cewa ba daidai ba ne amma inda aka samu saɓani shi ne a ɓata ko ba za a ɓata ba an yi ba daidai ba ne za a dawo a gyara sauran malamai duka malikawa shafi'awa hanabilawa suna ganin hukuncinsa kawai a ɓata ɓata shi za a yi gaba ɗaya amma hanafiyawa suka ce a'a ai abin da yake akwai aure ne aure ko daidai ne amma wannan wani sharaɗi aka gitta wanda shari'a ba ta yadda ba shi yasa abin da za a yi sai a dawo a ɗauke sharaɗin a gyara kai wannan auren kawai ka bashi sadaki shi ma ya baka sadaki shari'a ba ta hana kana auren yan mutum shi ma yana auren yakka ba shari'a ba ta hana wannan ba ko yana auren yar uwarka kana auren yar uwarsa shari'a duk ba ta hana wannan ba amma bannar akan cewa a bar sadaki yauwa shine bannar ko kuma a ambata amma a ce kowa ya rike nasa to shine bannar Ah, shi- ah, shi- su wajen malikawa sun ce shi wanda yake sarihu shiga ana bata shi qablal bina'i wa ba'dahu ko kafin ta tare ko bayan ta tare kai ko da an samu hayayya ko an samu jikoki auren nan ba za a kyale shi ba dole a bata shi yawa amma idan wanda yake ah, wacu shigari ne to wannan ana bata shi in bata riga ta tare ba amma in har ta tare to sai auren ya tabbata a bi aksar min al musamma sadaqil muslim abin da yafi ko musamma ko sadaqil muslim a sai a kyale in ko umar kuma shiga da ne to kowanne sai ya bi bangaren sa wanda ba faɗi sadaki ba ya zama sarihu shigari wanda kuma aka ambata ya zama wajhu shigari kuma malikawa saboda aikin da suke da mura'atul hilafi to in aka yi aure wanda yake na shigari ba a riga an bata ba sai ɗaya daga cikin ma'auren ya mutu to sai su ce ɗayan zai gaje shi tunda dai wajen hanafiyawa ai aure ne tabbatacce abinda yake akwai kawai a gyara shi to su tunda suna amfani da a, abinda yake mura'atul hilafa a sau da yawa wa ra'ayu hulfin kana dauran ya amadu bihi wa dauran kana anhu ya adilu wa hal ala mujtahidin ra'ayu hilaf yajibu aula qaddara fihi tilaf to babu a aure mace bisa cewa mijin sadakin da zai bata shine ya koya mata wasu surori na ƙur'ani babu a auri mace bisa cewa sadakinta a koyar da ita ilimi haka daidai ne ko ba daidai ba wata mace ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi na zo don in ba da kai na gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga fuska ya dube ta ya dube ta sama da ƙasa ya shi ne ya dube ta sama da ƙasa sannan ya sunkui da kansa yayin da mace wannan matar ta gama zan Allah bai ce uffan ba game da ita bai ce zai aure ta ba bai ce ta tafi ba sai ta zauna sai wani mutum daga cikin sabon manzon Allah ya miƙe ya ce ya rasulallahi in ka ga kai ba ka bukatar ta to ni ka aura min ita sai manzon Allah ya ce kana da abin da za ka bata sadaki ya ce a'a ban da abin da zan bata sadaki ban samu wani abu ba da zan bata man Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka je ka nemo ko da zobe ne na bakin karfe mutumin ya tafi sannan ya dawo ya ce wallahi ya rasulullah ban samu komai ba ko da zoben na bakin karfe sai dai ga zani na ko shi zan bata a sahabi ya ce ba shi ma da mayafi zani kawai yake ɗaurawa a gindinsa zan ba ta rabin wannan zanin manzala ya ce me za ta yi da wannan zanin naka lamakon alaiha minhu shehu idan aka ce abin ma iyaka wanda za ka iya sawa ya rufe al'aurarka to ita wanda za a bata ba wani abin da ba zai ishe ta a ce ya rufe wani ma- wani bangare na jikinta ba in kuma ita ce aka ce bara a bata wanda za ta iya sawa za ta iya ɗaurawa kai sai zama wanda za a rage ma kamar ba komai ma a jikinka mutumin ya zauna har ya daɗe a wajen sannan ya miƙe zai tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hange shi zai tafi manzo Allah ya ce a kira shi aka kira shi yayin da ya zo sai manzo Allah ya ce me ka haddace daga Qur'ani ya ce na haddace sura kaza da sura kaza ya faɗi surorin da ya haddace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana iya karanta su da ka ya ce kwarai ina iya karanta su da ka matlabtuka ha bi ma aka min alqur'ani manzo Allah ya ce na aura ma ita bisa cewa zaka koyar da ita wannan abin da ka haddace din na qur'ani sadakinta shine ka koyar da ita qur'ani to wato wajen malikawa suka ce wannan ta yi hususiya ce amma tsarin a koyar da ƙur'ani ai bai cika sharuɗan abinda za a yi sadaki da shi ba shi yasa suke gani wannan hususiya tun da ubangiji cewa ya ku aure su bi izini ahli na wa atu na usura hunna abinda za a ba sadaki sai abinda za a iya karba in auren bai daidai ba ba za a ce a dawo da sadaki ba ko a ce a dawo da rabin sadaki to yanzu idan koyar da ita ne me za a dawo ma da shi ta riga ta iya ba shi kenan ba in a dawo ma da ne za ka mai da ita jahila ne a ka da wata hanyar da za ka mai da ita jahila ko abin shi yasa suke ganin ashe haka bai cika wasu sharuɗa ba shi yasa suka ce wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
باب تنوز على الإسلام babin auren ah, mace a sharɗanta musulunci a cikin aure أخبرنا سورة قال حدثنا عمرو بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال anas ibn malik ya ce كنت أنا طلحة abu dalhata ya auri umma sulaimin فأسرعت ورحمه الإسلام ah, sai musulunci ya zama shine sadakin أسلمت المسلم ummu sulaimu ta riga musulunta kafin shi abu dalhata فأخذها abu dalhata ya ce yana son ya aure ta sannan shi bai musulunta ba قالت ta ce إني قد أسلمت ka gani musulma ce فإن أسلمت نكحتك idan ka musulunta shi kenan na aure ka wanda musuluncin ya zamo shine sadakin ni da zaka bani in ka musulunta ne ka bani sadaki sai ko abu dalhata ya musulunta wannan musuluncin nasa sai zamo shine sadaki tsakaninsu a ƙar anas a- a wato anas ya ce abu dalhata ya nemi auren ummu sulaimin ta ce yuraddu wallahi ba kamar ka ne zai fito neman auren mace ta ce ba ta son sa ba duk abin da mace take bukata a namiji kana da shi sai dai kuma kai kafiri ne baka musulunta ba ni ko mace ce musulma an ata zawwaja ka bai halatta ba gare ni in ce zan aure ka idan ka musulunta to wannan ni shine sadaki na as'aluka gairahu ban ce ka bani wani abu daban ba bayan ka musuluntar nan musuluntar nan kada ya ishe ni sai musulunta wannan sai zama shine sadakinta sabitu ya ce wallahi ban taba jin wata mace ba da ɗai a karama maharamin ummu sulaimin da ta samu sadaki irin sadakin da ummu sulaimin ta samu domin ita dalilin aurenta wani ya musulunta al-islam shine musulunci ya tare a gidansa ta tare a gidansa sai ko ta haifa masa ya'ya ta haifa masa ya'ya ita ummu sulaimin din ita ce mahaifiyar anas ibn malik to alhamdulillah sai ta shiga ta zo na'am wannan hukuncin na tarihin muslim za a rikar da shi da na baya a mazhaba yawa ai, ko malamai ba da yawa ba sai lalle malikawa ba masu malamin ma da yawa suna ganin wannan hususiya ce saboda abin da yake akwai wannan ya faru ne ya afku ne farkon zuwan manzon Allah Madina a sannan wasu ayoyin da suke nuna ya su ƙara sadaki yake ba su riga sun sauka ba yayin daga baya ne ayoyin da suke ayyana cewa ga tsarin fa sadaki suka zo yawa na'am yanzu ana samun mm, a cikin mata da ake tare su mm, wata kirista haka eh sai ka ga tana son mutum eh kuma ta tsananta soyayya a kan haka sai ta ga shi ta ga cewa in dai ya zube a wurin da za eh ta zama musulma to kuma wani lokacin sai a samu namiji shi kuma zai dawo gobantar da wannan haka da yake nan a cikin al'umma a wannan kuma ai magana aure daban magana musulunci ta musulunta daban ana son musulmi a koyaushe ya yi kokari akan wanda ba musulmi bai musulunta amma shi aure Allah cewa ya ku auri wanda suka kwanta muku a rai fanki huma ɗabala kun minan nisa'i ku kwan- ku auri wanda ya kwanta muku a rai shi yasa idan ta ce ita ba za ta musulunta ba sai in har zai ya aure ta wannan ɗan ya ƙi aurenta saboda cewa ba ta kwanta masa a rai ba ba a ce ya yi laifi ba yawa ba a ce ya yi laifi ba tunda dai ga wannan fanki huma ɗa bala kun minan nisa'i bayan da aka ce ka auri wanda ba ta kwanta ma a rai ba yayin shi yasa ba a dole ana so koyaushe musulmi dai yi kokari iyaka kokarinsa eh, ya zama wanda ba musulmi ba ma ya musulunta eh, ko haka ba wajibi ne musulmi koyaushe su ta kokari akan wannan to amma dai idan ya kai matsayin sai an sa irin wannan sharaɗin dan shi ba kwanta masa a rai ba ya ce shi ba zai aura ba ba a ce ya yi laifi ba eh, na'am
Wow, mu'minin da haza, rubatan kalesa lillah.
eh wanda ya banna banna wanda za a ringa faɗa eh to ba ba namu bane ya akan samu banna da yawa wanda zaka ji ana ta bata labari eh to irin wannan ya nuna ma shi wanda ya din kamar ba musulmi bane yanzu za a ce wani an haɗa baki da shi an kashe abokinsa kuma a ce ana tumtarsa da cewa shi ya kashe abokin akan wani dalili ko to duk irin wannan ainihu ba ne tunda abu ne wanda za a yi ta faɗa ahan za a yi ta faɗa a ringa ji to irin duk mai yin irin wannan daman kai ya ce ma yana da musulunci yawwa ba musulmi ba na'am Duba da wani hadisi na musulmi eh ko a yanzu wata mace musulma ta ga wani kafiri eh ta ce masa shi ma ya musulunta musulunta da zama iraki eh
Ah, ya ya inganta ko fa dai a'a ai bai inganta ba sai an sa sadaki daban a ce wannan shine sadakin kadai bai wadatar ba yau saboda ai kaga bai cika sharuɗan sadakin ba da aka faɗa ko to